إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa da ku a yau 16 ga watan Jumadal Akhir hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1442 daidai da 29 ne ko 30 30 ga watan 1 shekara ta 2021 cikin kaddarawan Allah ta'ala wannan shine darasinmu na hudu a cikin littafin umdatul mar'a a kuma zama na biyu a wannan masallaci mai albarka masallacin kan dutse da ke nan unguwar dosa cikin garin kaduna na ganin kawai ci gaba da karatu zami da wani bayani da za a yi kusa riga yin shi a shimfiɗa ko musamman duba da lokaci babban dai abin da za ku halarto a cikin zukatanku a karatun wannan littafi shine duk mutumin da yake zaune a wurin da ake karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan to yana tare da addu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa nadarallahu mri'in sami'a maqalati har zuwa ƙarshen hadisin ya Allah ka haskaka dukkan mutumin da ya zauna ya saurari abinda na faɗa ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji hadisaina ya kiyaye su kuma ya isar da su zuwa ga waninsa Allah sallallahu ya ce duk irin wannan mutumin mace ce ko namiji shi yasa ya ce imri'in dan shine ke daukan mace ko namiji yace to Allah ka haskaka shi a duk inda yake a rayuwarsa wannan hasken yana daukan hasken dacewa da sunna yana daukan hasken kyakkyawan karshe yana daukan haske na cikin kabari yana daukan haske hannun kan sirati da muka yi bayani a hadisin da ya gabata saboda haka Allah ka ba mu ikon samun buɗaɗɗiyar zuciya wanda za ta fahimci abin da ake faɗi kuma ka azurta mu da aiki da abin da kake so ka yadda da shi. Za mu tashi hadisi na 28, ƙarƙashin shi mala yake tafasilu sifatil husli min alhaidi wa min aljanabati ta dullu ala ma'anin azima tahtaju ila ta'ammulatin fiha. rarrabewa ko bambancewa da ke tsakanin siffan yadda ake wankan haila da wankan janaba yana nuni zuwa ga wasu ma'anoni masu girma wanda suke da buƙatar a zurfafa tunani a fahimce su domin Allah da ya sa a yi su haka akwai hikiman da ya sa a yi su haka ɗin. Allah ta'ala yana bautar da mutum ko da mutum ya gane hikiman hakan ko bai gane ba wannan biyayyan ta gamsar da kai. kuma ne akan hadisi yake cewa na Aishata an karbo daga nana Aisha radiyallahu anha anna asma'a salatin nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ghusl al-haid fa qala fa qala ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahharu fatuhsinu at-tuhura fatuhsinu at-tuhura thumma tasubbu ala ra'siha fatadlukuhu dalkan shadida hatta tablugha شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها nana Aisha tace nana Asma wace ce nana Asma mun bayani akan ta yayar nana Aisha ce wasu daya uban su daya da ita mijinta shine wane waye mijin nana Asma waye mijin nana Asma jama'a ya sunan matar shugaban kasar Najeriya? Hmm? Na'am? Aisha Buhari? Na'am. To ya sunan mijin na na Asma? Mijin tabbatin yana duniya aka ce shi dan aljanna ne. Na ba ku sata amsa yana nan a cikin mutane goma da aka yi musu bishara da aljanna tun suna duniya. A nemo zuwa gobe. na na asma ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam an guslil mahid dangane da wankan haila fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi ce mata ta'khudhu ihdakunna ma'aha dayan ku ta riki ruwanta ta samu ruwa wa sidrataha da magariya fatatahharu sai ce tsarki da shi ta wanke muhallin inda jini ya taba ko yake fita fatuhsinu tuhura sai kuma ta kyautata tsarkin a yayin yinsa thumma tasubbu ala ra'siha sannan sai ta zuba wannan ruwan a kanta kun sani da ya halasta mutum ya fara sa hannun shi a cikin ruwan ya shashafa gashin shi kafin ya kwara ruwa a kai da wani lokaci mutum ya zuba ruwa a kai kai tsaye musamman ruwan sanyi ne kan sa shi rashin lafiya ko fatadlukuhu dalkan shadida sai ta cuda shi cudawa mai tsanani tunda su mata ana tsammanin suna da gashi a kansu bai yawa hatta tabluga shu'una ra'siha har ya kai cewan ruwan ya kai tushen gashin ta shine shu'una ra'siha tushen mabubugan gashi thumma tasubbu alaiha alma sannan sai ta zuba ruwa akanta a jikinta thumma ta'khudhu firsatan daga nan sai ta riki audiga mumassakatan wanda aka sa mishi turare na almiski fatatahharu biha sai ta tsarki da wannan audigan mai turaren almiski din faqalat asma mai tambayan sai ta ce ma'annab sallallahu alaihi wa sallama wa kaifa tatahharu biha ta dai gane duk bayanin ruwa amma cewa ta tsarki da audiga na almiski sai bata fahimci haka ba shi kuma wallahu la yastahi min alhaq Allah baya jin kunyan gaskiya shi yasa nanan Aisha da kanta take cewa Allah kai matan Madina albarka kunyan su bai hana su sanin ilimin addinin shi to shine ta tambaya nan sallallahu alaihi ake tsarki da audiga da miski fa qala sai annabi sallallahu alaihi ce subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah tatahharina biha ku yi tsarki da shi ki gane mana fa qalat Aisha sai babban malaman da take wurin nana Aisha hadisanta kusan dubu shida da wani abu ko dubu sittin da wani abu abi hurairar kansa kankankan suke da shi a ruwayan hadisi a ga wannan ta mori gidan annabta ko ba ka cire hadisan na na'isha ba za a iya yin musulunci ba ba ba ka yi bauta mu Allah ba a ce a kwashe hadisanta duk mutu ya ce ba zai aiki da su ba masu zaginta irin yan shi'a to ya baya za su yi musulunci saboda ko ibadan mutum Allah ba zai amsa ba ku kalla da kyau ku gani duk hadisan da suke zuwa suke magana akan tsarki mata ke ruwaito su galibi anan din ba ku jina na Aisha ne da Asma ba tunda ba mutumin da aka yi wa bin diddigi kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya duk mutumin da aka gwada mishi irin bin diddigin da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam to sai an ga bayan shi matukar ba yana da gaskiya bane saboda shi ya shiga kasuwa sai da aka ga yake shiga kasuwa yayin ciniki aka ga yake ciniki ya yi tafiya aka ga ya yake awa hawa abin hawa ya yake yi a yayin tafiya in ya zo hawa in ya zo gangara in ya sauka a wuri mai yake faɗi ya yake yi in zai kama ruwa a hanyar tafiya ya yake yi in zai shiga gari ya fara hangen gari ma akwai addu'an da yake akwai ka'idan shiga gari akwai kaza akwai kaza to duk wannan ba kyale shi ba ya je yaki aka bi shi da ya gama ya dawo gida ma bai huta ba sai da aka ga ya yake cin abinci da ya shiga ban ɗaki sai da aka bi shi ban ɗaki aka ga ya yake biyan bukata ya yake wanka to nan ba annabi bane ya za a yi ma mutum ya tsira an fahimta ko to so da haka shine sai faqalat aisha sai na aisha ta ce ka annaha tukhfi zalika kaman tana boye haka din sai ta ce mana na asba ai abinda ake nufi ki tsarki da wannan turaren almiski da auduga din tattabina ar asarar dam ana nufin ki bi gurabin da jini ke taba ko yake fita ki goge da shi wasa'alatu an gusul janaba yanzu an gama maganan jinin haila kenan wankan haila sai aka tambaye to game da wankan janaba fa ya abin yake fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta'khudhu ma'an mutun zai rike ruwansa fatatahharu sai yayi tsarki fatuhsinu tuhra kuma mutum ya kyautata wannan tsarkin au tablugu tuhra ko har sai mutum ya kai makura wurin yin tsarki sun mata subu ala ra'asiha daga nan sai mace ta zuba ruwan nan akanta a jikin akanta fadadlukuhu ta cuccuɗa shi hatta ya bluga shu'una ra'asiha har sai ya kai mabubbugan gashinta sun matufizu alai halma daga nan kuma sai ta sai ta sanya ruwa a kanta faƙalata aisha sai na na take cewa ga maganar da na faɗa ɗazu ta ce neman nisa kai madalla dai da mata nisa'ul ansar irin matan garin madina su ne al'ansar lam yakun yamna'uhun alhaya'u an an ya tafaqahna fi din kunya bai kasance yana hana su su koyi addini ba to in kun kalla hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta yanda ake wankan aila da yanda ake wankan me wankan janaba ko a ciki na janaba an faɗi wasu abubuwan da ba faɗa ba a me a cikin a cikin na haila an gane an maganan magariya a can a wannan ba a yi ba ko sannan a daga cikin abin da za mu fahimta shine ana yawan tambaya shin duk mace za ta yi wankan janaba sai ta tsefe gashin kanta koya za ta yi malamai suka ce a idan wankan janaba ne shi an yi ma mace sauki a kanta tabbatar ruwan ya shiga ko'ina a lungun kanta a wankan mai janaba suka ce mai dalili saboda janaba zai iya waye ta maimaituwa a cikin kankanin lokaci to aka ce ce ta tsefewa ta kwance ta tsefe ta kaza sai zamto akwai almushakka ita kuma mushakka a shari'ar musulunci tsanani in tsanani ya shigo a ka'idar shari'ar musulunci malaman usulul fiqh suke faɗi duk inda tsanani ya shigo to wannan tsanani zai janyo sauki ya shigo in abu ya tsanani a musulunci to kana duba gefen shi zaka ga wannan tsananin ya jawo sauki ya shigo misali cin mushe mutum zai mutu saboda yunwa sai aka halarta mishi ne ya ci mushe daga lokacin da ya san zai iya rayuwa ya je gaba ya samu abinci mushe ya zama haram a kan shi kun fahimci magana yawwa da aka rasa ruwan alola sai aka ce a mai a yi taimama mai janyo taimama wahalar ruwa to wannan tsananin yakan sa sauki ya shigo to mun samu wannan yadda ake wankan haila da janaba ta kai ana na gaya muku ba za mu faɗa ababin nan ba saboda shiri na musamman da muke tunanin mu samu a yi muku ƙarƙashin wannan a cikin hadisin mun fahimci cewa kunya bai hana mutum ya koyi ilimin addinin musulunci sannan kuma mun fahimci halascin mutum ya ambaci wasu abubuwa waɗanda an kyamaci faɗinsu amma da ya halasta ya faɗi shi saboda ya san hukuncinsa a cikin addinin musulunci wanda idan ba dan sanin buƙatar hukuncinsu ba da bai kamata ma a ji mutum ya faɗe su ba kamar tambayin da ita na na asma ta yi an gane ko hadisi yana nuni akan muhimmancin mace ta tsayu akan neman sanin addini da kuma koyar da mata saboda kun ga da nana asma ta yi tambaya aka ba ta amsa amsan bai fito mata fili yanda take so ba har sai da nana aisha ta yi mata ƙarin bayani ko da ta ce ya za a yi tsarki da mai sunan shi da auduga da almiski annan sulasa ya ce subhanallahi ku yi tsarki da shi har sai da nana Aisha ta ita ta koyar da ita ta ce abin da ake nufi ki bugu rabin jinin ne da shi to shine anan yana nuna mana muhimmancin mace ta san addini kuma ta koyar da wasu hadisi na 29 malai ce farruki baina nuzulil qudrati was sufrati qabla tuhuri wa ba'dahu fi hukmi taharatiki farruki ki iya bambancewa ki bambance baina nuzulil kudra tsakanin fita ko saukar ruwan alkudra wasufra ko asufra wani ruwa da mata suke ganin shi mai fatsi-fatsi kamar ruwan datti a gabansu kafin fara jinin al'ada ko bayan jinin al'ada yakan zo ko kafin jinin ko a bayan jinin to yana da hukunci in ya zo kafin jinin hukuncinsa daban in ya zo a bayan jinin ma hukuncinsa daban ya kamata musan wannan shi sa malar ce to ki bambance tsakaninsu za mu ji ki san hukuncinsu a wurin tsarkinki saboda kai aje a ita kuma shirme ba a sani ba Allah shi taimake mu malar ce an ummu atiya kun ga mace ce ko shi yasa in dai za a yi ibada to dole sai da mace a ciki ku duba duk hadisan za ku ga duk hadisin tsarki mata ke zuwa da shi to kuma in ba tsarki wace ibada ce za ta yi ba za ta yi ba mata ya kamata ku kishi kuma littafin da muke karanta shafi mukaffiratun zunub wanda muka karanta jiya mace ta rubuta shi ko bintu shaykha bintu bintu muhammad al-qasim sunanta kenan shaykhatu bintu muhammad al-qasim tana da littattafai da yawa Allah ya kara mata lafiya da tsawon kwana ɗan saudiya ce kuma ya kamata ku fara rubutu malam fatima ta zo malam fatima zakariya ta a gaya mata sakona na ga sun yi project ɗinsa a kan abubuwan da ke haifar da yawan mace-macen aure a arewacin najeriya da hanyoyin gyara su da larabci suka rubuta shi project ne suka yi na gama diploma ɗinsu yana nan sun bani kwafi da ya rubtafin nan ya rubutu sosai ya rubutu sosai ya kamata shi ma a karantar da mata shi Allah ya saka musu da alkhairi malaki an umma atiyata wa kanat bay'at an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qalat umma atiya tace sai malai ka darajar tace tana cikin wanda suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a mun karanta hadisin mubaya'a da ku a baya idan ba ku manta ba ta ce kunna la na'uddul kudrata was sufrata ba'da tuhuri shay'a kunna mun kasance mu matan sahabbai la na'uddul kudra ba mu kirga al kudra was sufra da as sufra na fade su ne wani ruwa mai zuwa fasi fasi mata dai sun fahimci abin da nake nufi suka ce ba mu kirga wannan ruwan da ke zuwa mana ba da tsuhuri bayan mun riga mun ga tsarki la na'udduhu shay'an ba mu kirga shi a matsayin komai ma'ana inda kin riga kin ga tsarkin ki na farko tamam kin tabbatar kin yi tsarki to kowanne abin yazo zaki ibadarki an gane ko an fahimci wannan yawwa Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito hadisin a al-Qudra da aka fada a cikin wannan hadisin wani ruwa ne da mata suke ganin shi yake fita musu a gaba yana da launin fatsi-fatsi a yayin fitan shi idan har mace ta ga asufura ɗaya daga cikin ruwan shi asufura wanda yake da fatsi-fatsin nan a lokacin da take tsakiyar haida to wannan shi za ta kirga shi a cikin jinin al'ada kun gane? mace tana al'ada kwana biyar ta yi kwana biyu ko uku sai ta ga wannan abu wanda shi ba jini ba kamar yadda jinin al'adar ta yake sai kuma bayan kwana biyu sai asalin jinin ya dawo to wannan wanda ya zo tana tsakiyar al'adar shi yana cikin jinin al'ada amma in ta riga ta ga tsarki to shi ne ba za ta kirga da shi ba an fahimci wannan hakanan idan ya zo kafin zuwan jinin za a kirga shi a cikin jinin amma a bayan jinin baya ciki in ya zo kafin jinin al'ada ya zo jini ya zo amma idan bayan an gama al'ada aka gan shi to baya cikin al'ada hakan ya zo a tsakiyar al'ada shi ma al'ada ina fata mun fahimta wannan a takaice kenan Allah ya sa mu dace hadisi na 30 yan uwa musulmi mala yace hatta fi ghusl janabati ru'iti tabi'atiki al'unsawiyya hatta a wankan janaba ki iya ƙoƙari ki kiyaye ɗabi'anki ta matantaka mai malam ke nufi mu karanta hadisin zai fi fitowa an umuwa ne salama mun ji aisha ita na na aisha umuwa ce ce umuwa ne umu abdullahi da kun tabbata tsakaninku da eto na dauka cafke kuka yayi to shikenan to naji wani abdullahi ne da wani abdallan take alkunya dan wane dan makwabta wace yar uwarta asma to awaka kasa gano mahaifin shi mu ne ba mu da kiwa kun gano mahaifiyar kun gano yar amma ku kasa gano mahaifin gaskiya ne Allah ya muku albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yayi mata wannan alkunya din manzo Allah ya ce yayi mata alkunya da diyar a danyarta shine Abdullahi bin Zubair bin Al-Awwam ko azubai ne ko sa'ad bin abi waqas waye mijinta ciki ku je ku bincika to an karbo daga ummu salama ta tace qultu ni da kaina nace ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam inni imra'atun ashaddu safra ra'si ni mace ce wanda nake tsananin wato ina tamke kitson kaina ina tashi yin kitso ina yin kitso mai tamkewa sosai afa an kuduhu li guslil janabati yanzu idan nazo wankan janaba sai na warware wannan kitson da ke kaina qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce lalla a'a ba sai kin warware ba innama yakfiki an tahsi ala ra'siki thalath hasayatin thumma tufidina alayki alma fatatahhar fata fatadhurina innama yanda al'amarin yake shine yakfiki ya wadatar da ke an tahsi ala ra'siki da ki yi kamfata akanki ki kamfaci ruwa da hannunki ki zuba akanki salata hasayatin kamfata uku ko ki hada hannuwanki biyu ko in kina da yalwan hannu ki da daya in kin san zai gamsa idan kika yi hakan nan yanzu ana kyautata zaton me ruwa ya shiga kai ثم تفيدين على عليك الماء sai ki sanya ruwa a jikinki fatatahirna fatahurina sai ki tsarki sai ki tsarkaka sanadiyan wannan hadisin na nuna mana kyautata zamantakewan aure tsakanin ma'aurata ta yadda mace za ta iya tambayar mijinta dangane da al'amarin addininta abu ma da ya fi dacewa a farko kenan in kuma mutu ya bari magi ya ja shi to an samu akasi ko? wai wani ya sa matarsa a makaranta ta zo ta ɗauko bagadadiya ba alifin ba ta nuna wani harafi ta ce mai gida wallahi karatu yi mun nauyi kaɗin je ajin sha kunya da allah tuna mun wannan ya kalli harafin ne kasa gane shi shi ma abu ya rikici kawai sai ta da bala'i yanzu ke duk kudin makarantar da nake biya a banza ya dinga musiba ta ce allah huci zuciyanka gobe na tambayi yar ajinmu ko malin allah ba ka haƙuri naji ta ɗauki littafi ta gaba aina fita sai kasuwa kawai sai siyo bagadadiya sai masallaci a sahun gaba ya sallar rana ana idar da sallah ya samu liman malam ni dan Allah da zan zo in yi karatu amma a taimake ni wannan dinnan a fara min da shi in san wannan in Allah da daga yau na tuba na gane kure na amma a taimake ni a tuna mun wannan yace wannan ai jimun kenan alhaji yace jimun ko malam jimun dai jimun yace in Allah ya saka da alkhairi in Allah da karatu asuba na gobe da ni za a fara shi yana tashi sai dauki littafin ya soka a lungun littattafan masallaci sai tafi gida ba littafi yana shan iska mutum ya ta kashe kuɗi a banza akan ku a ce jimin ya gagari mutum yadda ce to ai ka san mu mata kwakwalwarmu da rauni mai gida sai kai haƙuri jimin alasaka da alkhairi kaga zan je gida zan je makaranta da ƙarfi na gobe ɗan da ta kawo tambayan jinin haila ma jiyan da za a yi da haka na tashi a yi karatu jama'a to haka nan ya halatta mace tambayi mijinta game da wani abu da ya shafi zamantakewa ko irin wannan ko kuma wanda yake kula da ita wurin koyar da ita baya halatta ga mace ta warware gashin kanta saboda wankan janaba matukar ruwa zai isa tushen gashinta inda kawai ke zama wajibi mace ta wanke kanta kwance gashinta shi ne wankan haila kamar yadda muka faɗi a baya a wanka mace tana farawa da wanke kanta ne sunan ruwa a cikinta sai kuma ruwan da ta a cikinta wannan sai zamto ta samu cikakken wankan janaba sauran abubuwan da da ake bi kyautatawa ne da bin sunnoni amma dai in aka mutum yayi kada ya wadatar da yayi wanka ana son wanke gaɓaɓuwa so uku uku yayin da aka zo wankan a janaba saboda kun ji annan sulasa ya ce ta kamfaci ruwa kamfata nawa eh kamfata uku sai hadisi ya nuna ana son wanke gaba so uku uku yan wa hadisi na 31 malamin sake da cewa anti takhtalifina anir rajuli min as-sughri fa kayfa tusawinahu 'inda al-kibr ke dinnan bayar kwa musulma kina sabawa ga maza a lokacin da kike karama tun kina karama yanayin ki ba yanayin namiji bane fa kaifa to ta yaya ne kuma tusawinahu zaki zo ki daidai da namiji inda al-kibri a lokacin da kika girma mai malan ke nufi ya ce allu babata bintul harith shi ma dai mace an karbo daga lubaba diyar harith qalat ta ce kana al-husayn bin ali radiyallahu anhu fi hijr fi hijri rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa bala alaihi al-husayn dan dan na fatima bin ali dan sayyidina ali Allah ya ƙara yadda a gare shi ya kasance fi hijiri Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam yana zaune a cinyan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Manzan Allah sallallahu ya ɗauke shi ya ɗaura shi a kan cinyansa. Fabala alaihi sai yi ma manzan Allah sallallahu fitsari a kan tufafinsa. Fakultu sai ni lubabatu bintul Harith ina wurin sai na ce, Ilbas sauban, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam taimaka mana ilbas sauban sanya wani tufafi cira wannan rigan jikinka ka sanya wani tufafin wa atini izaraka ka bani kwarjallanka wanda ka daura yaron ne maka fitsari hatta afsilahu har in wanke maka shi qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ita innama yusalu min bawlil untha wa yundahu min bawlil dhakar sanu dai innama yanda al'amari yake a shari'a shine yusalu min baulil unsa ana wanke fitsarin mace ce jaririya idan jaririya mace ce ta fitsari to shine za a wanke wa yundahu amma yayyafa ruwa ake yayyafi ake na ruwa min baulil zakari idan namiji ne yayi bawali an fahimta mun fahimci wannan figin ko? a cikin hadisin za mu fahimci cewa najasan da ke zuwa daga jarirai da ake haihuwansu yana bambanta mace ana wankewa namiji ana mi ana yayyafa ruwa amma ku sani duka wannan hukuncin yana ƙarƙashin a lokacin da suke shan ruwan nono ne kadai duran ka fara zirara musu indomi ko da sili ɗaya ne a bakinsu ta hukunci ya canza dukkaninsu wankewa za a yi ina fata an fahimta wannan hukuncin ya shafi yaron da ake shayar da shi ne duk yaron da ya wuce matakin shayarwa to in yi fitsari za a za a wanke sai dai ya halasta kun san aka yi ya faruwar da yawa ya rinjaye najasan ana kaddara shi a matsayin wanki mun fahimci a cikin hadisin cewa dukkan wata najasa hanyar gusar da ita yana bambanta ko kamar yadda a can bayan mun karanta hadisin ummu salama da cikin bayanin sulasan cewa hijabinsu zai ja kasa sai ya ce tsarkin hijabin shi ne kasan da zai taba shi inda ba na jasa kun ga nau'in shi daban nan kuma ga shi an maganar fitsarin jariri wannan an ce ayyafa ruwa wancan an ce aime a wanke yana wadatarwa kawai yayyafa ruwa a wurin da yaro ya fitsari in namiji ne in kuma mace ne sai an kama wurin an wanke shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani mu je hadisi na 32 malai ce salatuki fi baitiki afdalu min salatiki fil masjid yanzu kun ga wadancan kunce-kuncen din na cikin gida ne sai gashi mata ke magana a kansu to nan kuma da aka zo ya ce salatiki sallanki kun ga gano maganan sallah Allah sallallahu alaihi da su a fi yawan sallah da maza da aka zaka ga wanda za su rawaito hadisi yanzu kuma kila in an zo wannan janibin maza su fi yawa inna sa'yakum la shatta sallanki a gidanki afdalu min salatiki fil masjid yafi daraja a wurin Allah fiye da sallan da zaki yi a cikin masallaci malam yace an abdullahi radiyallahu anhu an karbo daga abdullah Allah ya kara yadda a gare shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace as-salatu al-mar'ati fi baitiha sallan da mace zata a gidanta afdalu min salatiha fi hujr fi hujratiha yafi daraja akan sallan da zata yi a farfa'a ne a sasanta wa salatu fi mahda'iha sallan da za ta yi a ɗakinta ko a kuwar ɗakanta afdalu min salati hafi baitiha ya fi sallan da ko a gidanta ɗin a sarari ta yi shi kila a baranda wanda wani ka iya sallama ya shigo ya ganta su mata kayan karas ne shi yasa ake adana su Allah ya saka mu musulunci da alkhairi a cikin hadisin za mu fahimci cewa ladan sallan mata yana bambanta gwargwadon wurin da suka yi sallan kun gane? ladan sallan mata wata za ta iya sallan ta samu lada 2,700 wata kuma ce salla ta samu lada 27,000 kun gane? kuma abinda ke bambanta su ne wurin da suka yi sallan gwargwadon ɓoyewanki gwargwadon ladanki kun sa akwai zarfu makan akwai daraja na wuri akwai daraja na wuri in kai sallah a masallacin madina kana da lada dubu goma a sama da wanda ba a madina ya sallah ba a harami in ka tsallaka ka tafi maka kuma ladanka dubu ɗari ne dubu ɗari sai wani ya dinga yi kafin ya kawo inda kake Allah ka maimaita mana kuma ka kai wanda ba su je ba anna salatul mar'ati akhassu makanin ma dakhla biha mace ana so ya zamto tana da wuri da take bance da take sallah a cikin gidanta an gane ko ta samu wuri a gidanta wanda ta yi shi domin ta rinka sallah a wurin a gidan ke zanto a banda ka kebe kawai ko yara su ce kai nan fa wurin sallan mama ne kakka ci abinci a wurin nan ana so a san wannan a gidan mutum magabata har kayan da suke kiyamun laili da galibi suna da shi har in mutum ya rasu za ka ga 'ya'yan shi kowa na gurin a ce ya ci gadon wannan kayan da shi ake sallan dare da shi haka da doma na ga mutumin da umara zai tafi amma yana kuka yana bakin cikin rabuwa da gurin da yake sallan dare a wuri na ga wannan mutumin da ido ne har ya kira wani yake cewa don girman allah ka rike min amanan gidan nan ko ba za ka iya yin da nake ba kakkabar wurin nan ba a sallah a wurin nan a cikin dare to mu kam sai dai du'a'i kenan ana son wannan saboda yi ma mutum shaida ne yi ma mutum shaida ranar alkiyama mun fahimci cewa shari'a musulunci tana rainan mace akan tasirta ta gabarin mazaje gwargwadon iko wannan kuma ana yin sa ne don mace samu daman yin ibada a cikin nasuwa hadisi na 33 malam yace ibta'idi an anfasir rijali walau kunti fi sufufis salati ibta'idi yake yar uwa musulma ibta'idi kinisanta an anfasir rijali kinisanta gabarin numfarfashin mazaji ki nisa da inda kike jin numfashin maza walau kunti fi sufufis sala ko da ku a cikin sahun sallah kike ki rinka zama inda baki kusa da maza ba annabi sallallahu alaihi wasallam malam yace an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah Allah ya kare da a gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace khairu sufufir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha imamu muslim ya ruwaito hadithin wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sufufin rijal mafi alkhairin sahun mazaje awwaluha shine sahun farko hmm Allah sallallahu ya ce da mun san abin da ke cikin kiran sallah da sahun farko ha da sai rinka ƙuri'a kafin a tsaya sahun gaba sai an yi zabe duk wanda ya ci sannan ya shiga kun gane annan sulasun ce da kun san wannan aljanna ce kawai a takaice kenan aljanna ce da an zo mala'iku za su kai rijista gaban Allah ga sunanka a farko kun fahimci magana din za a hau da rijista za a yi samitin ma Allah ayyukan bayi a ran litini ko ran alhamis a duk kawo ka sahun gaba sahun gaba sahun gaba kuma ko ke mace ce za ki iya samun sahun gaba kamar yaya ki tarbiyantar da ɗanki har yi wayo akan haka ba ku ga mahaifiyan anas bin malik ba da annan sulasulun hijira ya zo madina tana tsananin shauƙin ta kusance shi ta rasa yadda za ta yi ita mata ne an riga an musu shamaki ba yadda za ta yi ranta na son ta kusance shi ta ga yadda yake yi har ita ma ce koyi da shi da ta ga hakan shari'a bai ba ta dama ba sai ta ɗauki ɗanta ƙarami yaro kawai sai ta je kema annan sulasulun sallama da ta je wurin iyalan shi aka yi mai izini ya fito ta ce don Allah tana roƙon alfarma ɗaya ga ɗanta nan ya rinka aiki a gidan nan yana wanke-wanke da shara da saƙo ya rinka zama da annan sulasallam duk safiyar duniya zai taho sai yamma ya dawo gida manzala sulasallam ya ce shi kenan ba matsala ya zo yaro ne ƙarami anas bin malik in ya zo da safe gema annabi sallallahu hidima ya gama yana komawa gida ta bashi abinci yace sai ta ce zauna ya zauna me kaje manzo Allah ya ce yau yana fada tana rubuta yana fada tana rubuta shi yasa da wani rikici ya tayi za a je tambaya sai ta ce ai ba haka annabi ya baka zai ke ya kai kika sani ta ce to ku je ku tambaya ana zuwa sai manzo Allah ya ce ai kaza ne sai da ta zamto wani university a gidanta duk department din da kaje tana da ilimi a cikin sa to har shi ne wata rana yaron da ya makara ya dawo te mishi fada ya aka ka daɗe baka dawo ba ya ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya tsare ni ya aike ni sai ta ce me ya aike ka yaro ne fa karami sai ya ce na rantse da Allah ba zan faɗi sirrin manzon Allah kuma mahaifiyarsa ce kun ga tarbiyan ya kai tarbiya tun daga nan ta ma sai ta tsorata ta ce wallahi ba zan ƙara tambayan ka kun fahimci maganan ku to mu Allah ka ba mu ikon kamanta abi hurairu yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairu sufufir rijali awwaliha mun karanta mafi alkhairin sahun maza shine na farko wa sharruha ko mafi sharrin sahun maza akhiruha shine na karshe dan yafi kusa da mata wa khairu sufufin nisa mafi alkhairin sahun da mata suke tsayuwa a sallah a shine akhiruha na karshen sahu wa sharruha mafi sharri kuwa awwaluha shine sahun farko na mata kenan saboda shi yafi kusa da maza a cikin hadisi na mai cewa lallai sallan jam'i tana iya kasancewa a cikin sahu ne wanda yake a tsare ba kowa ke zuwa ya kama gaban shi ba ko wani dama bai so a yi sauyi yanzu kuma ya samu corona kun ga ya samu mafaka ko ba haka bane ni na mamakin mutane suna walakanta sallah kuma sun manta sallah suke so a musu idan sun mutu masu wadata na walakanta marasa shi kuma su ne gatansu bayan sun mutu don Allah kun taba ganin wani babban mutum wanda da ya rasu manyan mutane manyan mutane na faɗi gani a gaya masarki su suka ɗauki gawan shi ban sani ba ko kukun gani ni dai ban gani ba duk darajar mutum yau ko shugaban ƙasa ne a ƙasa nan ya mutu ina tabbatar muku talaka wannan su ne dai su ne dai su za ka gansu da duk faramniya su za su yi ta shi sa annu su za ce Allah ka raya na a cikinsu ka tashe ni cikin sura alkiyama don an nuna mun aljanna sun fi kowa yawa a ciki an fahimci maganar ko Allah ya sa mu dace da yawan fa masu kuɗi fa ba wai fa ba wai fa ba wai girman kai ne daukan ba a tsoron mutuwar suke ji tsoron mutuwa ni ba a daɗe ba akwai jana'izar da muka je sai da muka kusancin minti talatin muna jiran wai wani ne ashe zai zo ya ce ka a kuskura a yi sallan bai zo ba kuma da ya zo aka yi sallan kawai ja wata executive ciya ya zauna aka wuce da gawan makabarta shi ya cewa aje a dawa same shi na ce na rantse da Allah da na san dalilin da aka tsare muke nan tafiya ta zan yi wallahi Allah na je mai salatul ga'ib daga gida ai halarta dole ne dole ne Allah ya shirya mun fanci cewa sallah a cikin jam'i yana da fifiko da daraja gwargwadon irin sahun da mutum ya sallah a cikinsa ko inda an ce wannan sahun ya fi alkhairi wance ya fi shari ko ke ya nuna cewa wanda ke sahun gaba a maza darajarsa daban ne wanda take sahun baya a mata ita ma kamar kamankacin wanda yake sahun gaba a cikin maza sannan fahimci mafi alkhairin sahun mata shine sahun da ya fi yin nesa da maza a cikin hadisi mun fahimci shari'ar musulunci tana kishin ayyukan maza da ayyukan mata a cikin ibada ɗaya musulunci na kishi yana aje kowa inda ya kamata wannan kuma an yi shi da a keɓance haƙƙi na na jinsi ba irin da ake gender equality ba ko what man can do woman can do suka ce me even more better ko su kan da yabi wannan wahayin ai ya shiga uku sai su fara faskare mu gani abu na biyar ko mu ce gaba da za mu ƙara fa'idanta a cikin wannan hadisi shine idan ya kasance mafi sharrin sahun mata a sallah shine na farko alhalin cewa an ba fa ana tunanin wani fitina ne ko wani abin nan ba ibada ne ma ake yi babu wani zargi a kai to mai mutum zai ce a lokacin da aka samu mata a gaba-gaba wurin ayyukan barna kun gane yanzu idan an ce mafi sharrin sahun mace a masallaci shine sahun gaba to mene kuke tsammani idan ita ce yar gaba-gaba a rawan kalangon aure ba sa kun fahimta ba idan ba ɗakin Allah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada a masallaci an ce sahun gaba sharri ne to kuma a sahun kidan shaidan fa akwai fa matan da na sani sun kai so hudu dukkansu a wurin kida abu ya fado musu suka mutu dukkansu abu ya fado musu ragas biyu take yanke suka mutu a wurin biyu ne ma suka je asibiti suna ihu tun ana ihu ihu bai fita shi kenan haka dai aka dawo da gawakin kuma suna mutuwa da aka watsi aka bar jama'a da gawa a kan titi to kuma na rantse muku da Allah ran alkiyama rawan kalangu za su tashi suna yi billahi alazim na rantse da girman Allah rawan kalangu za su tashi suna yi na rantse da girman Allah rawan kalangu za su tashi suna yi Annabi sallallahu alaihi wa sallam an gama shiri tsaf za a hau aikin hajji an yi ihrami wani balarabe yana taka yana taka raƙumi sai raƙumin ya tutsu da shi sai ya jeho shi sai ya faɗo taka yana faɗowa kan shi ya karye sai ya mutu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka zo suka ce a kawo likafani yace la la la la da wannan da wannan ihrami a yanda yake kowan kakar ku mishi ku rufe shi fa innahu yub'ath yawmal qiyamati mulabbiyan yace na rantse muku ra alkiyama yana labbaik allahumma labbaik haka za a tashe shi almaru yub'athu ala ma mata fi duk abin da wani ya mutu akai akai za a tashi shi ba kes ba rigima ko ta minti daya ko ta minti daya hadisai na da yawa ga hadisin su sauban nan ku karanta duk za ku ga wannan almaru yub'athu ma man ahabba yawmal qiyamah san mutum kadai na sa tashe ka tare da shi ina ga aiki irin nashi wanda fa yanzu ji fir'auna na burge shi yeme shi normal to ya sha kurmin wallahi tare za su tashi kun gane baka gan shi ba baka rayu da shi ba hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam sauban sauban yema annabi sallallahu alaihi wasallam hidima ta yankan shakku duk kusan wasu hidindimu na gida sauban ke masa shi ya zo rashin lafiya mai tsanani ya kama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karrama shi har wata rana ma ce da shi ya kai sauban kai mana hidima mai yawa ka taimaka mana kai mana kaza baka gajiyawa da mu don Allah ba wani abu kai kuma da kake so na rayuwa mi maka ba wani abu na rayuwa da kake so mi maka ko mu baka jarin miliyan goma ne misali sai ya ce ma'anin sulasallam e ina so maza Allah sulasallam ya ji daɗi ya ce me kake so ya ce makwabtaka da kai a aljanna kaɗai nake so wallahi sai da maza Allah ya ajiyar zuciya da wannan magana ya shiru ya ce awa gaira zalik tauban babu sauyi ba za ka canza ko da daloli ba wanda za mu iya tunda ya sa aljanna a hannun Allah take annan shi ke ce ma annan sallallahu huwa za huwa za huwa za ni dai aljanna nan aljanna nan kuma kusa da kai kusa da kai kusa da kai shine annan sallallahu alaihi shiru sai ce to ka taimake ni da yawan yi ma Allah sujada za mu haɗu insha Allah kuma ga satan amsa kenan ka taimake ni da yawan yi ma Allah sujada ni kuma zan nema ma a wurin Allah to wannan sauban din shine yazo zai rasu zai mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da sayyidina Abubakar ya zauna a kusa da kanshi in kana so mara lafiya ya jika da kyau to ka zauna kusa da shi in zaka yi mai wasiya ko zaka ja hankalin shi shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi kaifa tajiduk ya kai man ya kai sauban ya kake jin kanka sai ce ya manzan Allah wallahi na tsananin ƙaunarka kuma ban san rabuwa da kai kai kasan yadda muke san ka ya ce yanzu idan rayuwana wannan ciwon ban jin zan tashi yanzu in rayuwana ta ƙare idan fani ɗan aljanna ne fa aljanna ta ba irin taka ba ce yanzu ba zan ganka ba ba zan rayu da kai ba in kuma nema Allah wani laifin da ne kuskure ina ɗayan gidan kunga bai faɗi wuta ba Allah karaba mu da wuta ya ce idan ina ɗayan gidan shi kenan sai fashe da kuka shi ne sai man Allah su ya dafa shi ya ce da shi abu shirya tauban kwantar da hankalinka almar'u yub'athu ma aman ahabba yawm alqiyama duk wani mutum da ka gani tare da wanda yake so za a tashe sa ran alqiyama an fahimci wannan to shi yasa duk yanda za a yi hatta irin su bed story da ake ma yara ki rinka koyar da su sahabbai ki koyar da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su san shi su kaunace shi in ƴaƴanki suka sha ko ke Allah ya sa kin samu tawaya a wani abu sai ki ga an rubuta tare da ki ina fata mun fahimci wannan Allah ya datar da mu jama'a mu je mu samu inda za mu samu koda da su kai goma ne ko nan za mu tashi Talatin da hudu ko malam yace indama tajtami'ina ma'ar rijali fi ibadatin fala fala yazharu laki sautin walau kana bi dhikrillah indama a duk lokacin da tajtami'ina ma'ar rijal kike haduwa ki cakudu ki cakudu da mata da maza fi ibadatin a wurin ibada dinda kika san za ku haɗu da maza a wurin ibada kamar misali nan da muke zaune fala yazharu laki sautin kada a samu wani sauti yana bayyana daga gare ki wanda ake gane wance ta zo ko bata zo ba walau kana bi dhikrillah ko da ko da ambatan Allah ina mata masu kabbara akwai wanda ma in ba ji kabbara sai a ce halama ta zo bane a ba burgewa bane kawai ki ji abin da Allah ya ce ki kabbara ki a zuciyarki ki je ki aiki da abin da kika ji shikenan kin cinye ya la an facca haka malam yace an sahal bin sa'ad an karbo hadisi daga sa'ad dan sahal dan sa'ad radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi kale yace qala annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace at-tasbihu lirrijal wat-tasfiqu lin-nisa' at-tasbihu fadin subhanallah lirrijal wannan na maza ne wat-tasbih yin tafi kuma buga cikin hannu haka lin-nisa'i ga mata ne a cikin sallah ko in liman an yi raka'a daya sai zauna ta giya dauka ta biyu ake sai maza su ce subhanallah maza da suka fahimci haka su kuma in mata ne ba sai su sai su tafi ko walantana wata dama za ta faɗi subhanallah hadda kalkala na gani a gaya masarki wanda bai da muhalli Allah bai san kalkalanki a wannan wurin za mu fahimci shari'a musulunci tana da kishi kwarai da gaske a wurin ayyukan maza da mata a wurin wasu nau'ukan ibada an sanya ma kowa abin da ya dace da shi namiji kam dama ana so ya gwandareriyar murya irin tawa saboda kiran sallah da kuma in ta ɓaci ko in sun tsunko ta unguwan yara sai ka taka saman masallaci ka ce to jama'a ta fa kwace a san yadda za a yi ko amma kakkan irin na aboki na dan can gefen unguwa an fasa shagon giya kawai ya balla saman kwalban giya kawai dal dal abokinmu ya ce subhanallah giya kuma ya ce ustaz jihadi sai an ɗauke wuta jihadi sai an ɗauke wuta to wani irin tsarki da fitsari ne wannan za ka jihadi kuma kana danna giya to ya tuntuni ka yi sadaka da ladan aikin da za ka yi kuma wani aiki za a cikin ayyaci ka ga mutum da irkekin katifa a kafaɗan shi wallahi akwai wanda fa mace ce fa ya ɗauko a kafaɗan shi tana ihu aka ce kai ya ce ganima ce ganima a nan kaduna to kaga wannan ya sa dole a je jangul-jangul na 'yan wiwi a rinka karatu sau da wannan ganiman ba ta ganimantu ba bacat ba ta fito a musulunci ba an gane ko? shi abokin na mutum da ya ga aka kawai ce ka wannan jihadin nasu ma ba abin yi ba ne kawai bari ga yadda za a yi to musulunci yana kishin maza da mata kowanne aka samun aikin da ya dace da shi mace tana iya fadakarwa a cikin sallah ko da ko namiji ne yake sallah amma sai dai fadakarwanta zai zamto da tafi ne ba da tasbihi ba ko magana sannan mace ba ta bayyana sautinta a wurin da akwai cakuɗaɗeniyar maza gama gari duk da inda ba cakuɗaɗeniya ba ne kamar aji da sauransu wannan ba laifi ba ne hakika namiji yana iya fitina da sautin mace a cikin sallah to me kuma ake tsammani a wajen sallah a cikin sallah ne aka ce karsi dama da abin da ake so a tsaye da fitina ne ko yin tafi a cikin sallah mata ne kadai suke an haramta ma maza a cikinsa don kada su kamanceceniya da mata hadisi na 35 malai ce min husni taqdiriki li zawjiki an tasta'dinihi fi umuriki qabla fi'liha min husni taqdiriki yana daga cikin kyautata girmamawanki li zawjiki ga mijinki yana daga cikin kyautata girmamawan da zaki ma mijinki an tasta'zinihi ya zamto kina neman izininsa fi umuriki a cikin al'amuranki qabla fa'ili ha kafin ki in kin ga kina neman izinin mijinki kafin ki ba fa sai kin yi ba ku ji wannan dan gaskiya an jarabu mata da yawa ku yi hakuri har daga cikin masu karatu wallahi dan ni na ga wanda suka fito za su je da'awa malama ce fa da'awa za a aka ce to kin samu ya barki ne tace ai ni mun ci dubu kin ci banza dai amma ba ki ci dubu ba kin ci shirme da bankaura ki koma ɗakin mijinki ke mai ɗa a yafi wannan da'awar da za ki tafi in ma za ki ya zanto da izinin shi to neman izini na mace ga mijinta kafin ta aikata yana daga cikin girmama shi kenan rashin neman izinin na cikin mene rashin mutunta shi to Allah ya samu gyara dan da wannan kam da yawa an fada Malici an ibn Umar radiyallahu anhu an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya gare da a garin shi anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata garin shi qala yace idza sta'adanakum nisa'ukum bil-layli ila al-masjid fa'dhanu lahun Allahu akbar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza sta'adanakum idza sta'adanakum nisa'ukum bil-layli idan matanku sun nemi izininku a cikin dare ilal masjidi akan su je masallaci kiyamun laili ramadan ya zo sun ce suna so su je kun sa akwai wurin da za su zauna ko kuma babu fitina kuma ba ajin za ta je kai magana da tsurku da kashe auren wasu da kallon fitina da hada sharri a masallaci a'a an tabbatar ibada za ta ba wani kayan tsiya za ta yi ba Allah sallallahu alaihi ce fa'azanu lahunna kuy musu izini kar ku hana su an gane ko shi yasa abdullahi bin umar radiyallahu an ya miƙe ya ce masahabbai la tamna'u ima Allah masajidallahi kada ku hana mata bayin Allah zuwa masallatai haka nan sulasu ya fada sai dan shi bilal bin abdullahi bin umar dan shi na cikin shi yana wurin ya miƙe ce wallahi sai mun hana su mahaifinsa Abdullahi bin Umar dan dan Sayyidina Umar shi Bilal din jikan Sayyidina Umar ya fallata kobi ya bi shi ta gudu ya fite bishi ya ce na rantsi da girman Allah inda na kama ka wallahi sai na datsa harshenka in ce annabi ya ce har ka iya buɗe baki ka ce wai sai kun yi ya mai wata mummunan magana kamar ki ce ya zazzage shi ya ce la'ukallimu ka abadan ba zan ƙara magana da kai ba har in faɗi maganan annabi kai kai kai fito na fito da magana annabi ba ni ba ka ba fashi ya ji hausha an mai ba a annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka yi ta roƙon shi aka yi ta roƙon shi aka yi tada shi da Allah manyan sabai suka shiga sannan ya haƙura kun gane magana to menene dalilin bilal rashin kunya ya mishi a'a ba fa ya mishi da nufin waye bijirewa ne da rashin kunya ba nana aisha radiyallahu anha kun san tayi tsawon rai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu da ta ga yanda a fa zamanin ta fa tabi'ai take cewa kai inda annabi ya tsawon rai ya kawo irin lokacin nan ina ga da sai ya hana mata zuwa masallaci saboda fitintunin da kaga mata suna ta kawo kun fahimci magana to shine sai amma bata hana ba me yasa saboda nassi ne ba a samu wani abu da ya hana ba to wannan yana nuni akan kaiwa matuka wurin tsarewa karkashin hadisin zamu fahimci halascin mace ta je masallaci tare da jama'a duk da cewa a baya mun ji cewa yin sallah a gidanta shi yafi alkhairi amma kuma dan ta je masallaci ba ta laifi ba kai musulunci da yana da sauki sannan mun ji halaccin mace ta fita zuwa masallaci ko da da dare ne zuwa sallah misali kamar sallan isha ko sallar ramadan amma dai ku kiyaye daga cikin sharuɗan shine dole ta shiga na shari'a wanda babu fitina a ciki ya zamto babu cakuɗe ɗaya ne a tsakaninta da maza kuma ya zamto da izinin mijinta ko wanda take karkashin shi hadisin na nuna cewa ba a san namiji ya hana iyalinsa baya halarsa ga namiji ya hana iyalinsa zuwa masallaci ta nemi izini matukan ba ko ni shakka ne da yake da shi a zuciyarsa ba game da iyalin nashi yana da shakka wani yana da dalili ko kuma akwai ta barna da ya gani a fili kila ya taba ganinta akan wani abu na barna ko ko da ko ta ce tana masallaci ne sai ya ganta ta fito daga wani gida na kawai wani ba za a samu natsuwa ba na ga auren da ya mutu mace koyarwa take ta ce ma mijinta suna makaranta shi kuma mijin ba ta san ya manta da makullin shi a gida ba ne ke so ya amshi makullinta ya ɗauki nashi makullin na kasuwa yana zuwa kuma ya ga makaranta a garkame kuma da lamban wayarwa yana kiran ta ce suna cikin makaranta suna mitin suna workshop kun fahimta ya ce kamar ya ta ce kwana biyu kenan ba na gaya ma mun yi shekaran jiya da jiya ba ya ce eh kawai sai jikin shi ya mutu sai ɗauki lamban waya a jikin makarantarsa ya kira mai makarantarsa ya ce mishi ai muna hutun mita ba mu makaranta mu gaskiya ba wanda ke mako ka zo shi ya ɗauka ne akan yana so ya sa yaran shi a makarantar bai ma san shi ne mijin wancan ba sai ce sai dai ka yaƙuri saboda kwana biyu gaskiya ba mu fitowa ya ce to ba ni kamar kuna workshop aka ce ce a mu ba mu wani workshop ba gaskiya ko da ta dawo gida dama takaddanta kawai ta tarar da gana ni an kawo min kes din da kyar aka iya mai da auren ni na san wannan Allah ya tsare mu da tsarewarsa na 36 la tufarriti fi shuhudi salati al-eid ma'al muslimin la tufarriti kada ki sakaci fi shuhudi salati al-eid wurin halartar sallan idi ma'al muslimin tare da musulmai mun karanta wani magana makamanci wannan ba kumanta ba ko an hafsa ta qalat an karbo daga hafsa Allah ya kare da gare ta tace kunna namna'u awatiqana an yakhrujna fi al-eid kunna mun kasance namna'u muna hana suwa muke hanawa awatiqana ƴan matanmu yara ƴan mata awatik su ne 'yan mata ko kuma irin matan da ba su fita ko da yaushe suna gida suka ce mun hana waɗannan an ya furujna fil'idi su rinka fita a cikin sallan idi faƙadimatin ra'atun sai ga wata mata ta zo fanazalat ƙasar bani khalaf sai ta sauka a soro ko a gida a ɗaki soro dai mun san soro na bani khalaf fa haddathat an ukhtiha ta bada labari game da yar uwanta wa kana zawju ukhtiha alhalin mijin dan uwar yar uwan nata da bada labari ya kasance gaza ma'a annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan mijin yar uwan nata yayi yaki yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fintai asharata ghazwatan yaqu har goma sha biyu wa kanat ukhti ma'ahu fi sitt kuma ‘yar uwata wanda take auren shi wannan sahabi ta kasance ta bi mijinta yaƙi har yaƙoƙi shida. An zuko rufar kasuwa ba za su yi kasu sha rana ba, wanda ma za a ci tare da su kenan. Ƙalar sai ta ce, Kunna nu dawil kalma mu mata mun kasance, ta ce ta bi mijinta yaƙi so shida. su fa matan da ni ban san yanzu kenkeso fa da zai shigo masallacin nan subhanaka allahumma namuci saboda babu ma sauran nan wanda za a zauna har a nan balle a ga bera ha balle a ga abin da yafi bera to kaga kuma ai shikenan ko imamu malik yana bada hadisi kunama ta dinka harbin shi amma tun da ya fara cewa qala rasulullahi sai da ga yana zufa kawai sai da ya kai karshen hadisin jam an fahimci hadisi ya an fahimta kawai sai daga kafan shi kunama ta wuce ce a tsaga ya mishi magani girmama ga koga gaba daya sallallahu alaihi wasallam sahabbai ba abun wasa bane harbi fa kafirai suka yi sun ga sahabbai sun zagaya Allah sallallahu wurin yaki ba za su iya zuwa su kashe shi kai tsaye ba sai suka yi shawara suka ce a samu kaman mutum 40 su yi harbi a tare sai cin direction din da ake ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda kowa take biyar bata same shi bota za ta illata shi sahabi fa yana tsaye fa ga kamar duhu a saman shi da ya duba sai ga inuwan kibiyoyi ne kawai suke tasowa a sama ko da ya kalli kibiyoyin tunanin da ya zo mai kyau sai kalli wani position manzo Allah yake shi kuma yana kallon kibiyan ya gane me ake nufi wallahi tun kibiyan na sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ji an rungume shi an yi kasa da shi kawai an kare shi haka suka dinga fasa kanshi da gadon bayan shi kanshi da gadon bayan shi amma yana suna wasu na zubewa ƙasa manzo Allah na faki a bayan shi sai da ya tabbatar annabi sallallahu alaihi ya tsira wannan soyayyan ba ƙarya a cikin ta to irin mazajen irin matan mu ma yanda muka zama talalabuwa shikenan sai matan mu suka zama sha mu tafi wannan tace ya goki shi da suka yi Hassan bin Sabit kun san shi da baki in aka zo aka faɗa wa musulunci wani abu mara daɗi cewa ake a jira shi ya dawo in ya dawo kowaye sai ya sauke mai injin to ana zuwa yaƙi shi kuma da baki kam ba ma wanda ya ce zo kusa da don in ya ɓata mutum suka ce mahaifiyar shi ma sai ta ji ba ta san shi in ya zoma mutum zambo to mahaifiyar shi ma sai ta ji ba ta kaunan ɗan da ta haifa saboda yadda zai ɓata shi ana zuwa yaƙi ko so sai mata suka ce ga wani kafir ya wuro mana da makami hassan ga makami ya ce a'a ni ba don haka halice ni ba da dai ya nuna harshe ya ce da da harshe za a yi faɗan da yanzu kun ga aiki amma ku zaga ku nemo wani ko sai kwan har mata suka jawo shi mace ce fa ta hijabi ta da niqabi ta rufe ta rike takobin kawai ta kashe wancan yana durowa ta bishi da takobi ta kashe shi sannan suka kai ƙara wurin annan sulasallas ga abin da hassan ya yi yana namiji mata sun yi kuwa ya sha kwana shi ne ce aibalan karya ba ko gaban shi zan maimaita in baki ne ku bar nan aikin baki makami na zuwa ku nemo su khalid an gane ko to kowa yana da bayar da allah ya mishi wannan sahabiyan ta ce sun kasance nudawil kalma muna yi ma wanda suka ji manyan raunuka magani a yaƙi guda shidan da ta je da annabi sallallahu idan an jima wani sahabi ciwo su matan su ake miko ma mutum su mai wannan magani wani lokaci sukan kona tabarman kesu ne su ibi tokan sai su zuba ma mutum a ciwon shi kuma kun ga sun yi riko da sanadi sai Allah ya ba mutum lafiya wa naqumu alal marda sannan mu tsaya akan wanda ba su da lafiya wanda ke bukatar ruwa ko na abu mu rinka bashi fasalat ukhtin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai ruwata ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace da shi a ala ihdana ba'sun shin akwai laifi akan ɗaya daga cikin mu mata idan lam yakun lahajil babun da Allah ku ji tace muna da laifi idan ya zanto ɗayan mu ba ta da jilbabun mayafi Allah ta khruja akan ta fita sallan idi yanzu in sallah ya zo ba mu da koda hijabin da za mu sa na sallah idi ya zo ba mu da kaya akwai laifi idan ɗayan mu bata fita ba tunda ba ta da mayafin da za ta rufe jikinta saboda talauci kala sai man Allah sallallahu alaihi koyar da su wani abu yace litul bisha sahibatuha yar uwanta ta bata tufafi min jilbabi har daga nata mayafin kuma kace mata gori ko saboda yanzu sun suka kyautan kuma gorin su sai sai fi kyautan cutarwa da yawan mata an jarabe su da wannan amma ku ina roƙo Allah ya kare ku daga haka yace to ta tufatar da ita daga bayafinta wal tashhad khaira kuma ta je ta halarci alkhairi wa da'watal muslimin da kiran musulmi falamma qadimat ummu atiya a yayin da ummu atiya ta zo sa'altuha tace sai na tambaye ta asabitin nabiyya sallallahu alaihi wa sallama dan Allah da gaske kin ji Allah sallallahu alaihi ya faɗi cewa wanda ba ta da hijabi yar uwanta ta taimaka ta bata ta je sallan idi qala sai ta ce bi abi wa ummi ina miki rantsuwa manzan Allah bi abi fansan shi mahaifina zan iya bada mahaifina fansa ga ran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tace na'am lalle na ji ya faɗi wannan wa kanat la tadhkuruhu ita ummu atiya ta kasance ba za ta taba faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba inda zake maganar da ya shafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam illa qalat bi abi sai ta ce fansan manzan Allah mahaifina fansa gare shi ta ce samituhu ya ƙul na ji annan sulasulam yana cewa ya khurujul awatika lallai mata ‘yan mata su fita wa zawatul huduri da kuma waɗanda suke mata mazauna gida wanda ba su fita akwai waɗanda ko tsufa ke hana su fita ko an gane akwai waɗanda kowace ba su zuwa in kaga sun fita sai za su je ganin likita su karɓo maganin diabetes misali to in sallah ta yi a ɗauke su a fitar da su su je su samu addu'o'in mutane haka su ma 'yan mata ba fa taka ma 'yan matan nan birki da 'yan mata sun wuce inda ake tsammani Allah ya ƙara shiryar da mu baki ɗaya sannan sai ta ce ba ma wannan kaɗai ba wal huyyadu hatta waɗanda suke cikin jinin haila ma ya ce su fita wal yashhadna al khaira su je su halarci alkhairi shi haɗuwar musulmi yana da alkhairi yanzu zaman da muke da ku a nan zai iya yiwa da yawan mutane sun yi laifi a yau amma addu'an wani mutum ne sai Allah ya fi makowa ne to duk in za a haɗu haka ne hatta zakka ba ku gani ba idan mutum ya samu dukiya aka karɓa wa ake ba wani wannan ya samu ta sanadiyan wane ne sanadiyan wancan to shi ne sai malin annan sallallahu alaihi wasallam a nan yake cewa a haddu wanda suke jinin haila su fita su halarci alkhairi wa da'watal mu'minin da kira na mu'minai wa ya'tazilul huyyad amma wanda suke jinin haila su dan yi nesa su ja gefe al musalla daga wurin da ake yin sallah qalat sai tace qalat hafsatu sai hafsat tace fa qultu al huyyad nace a hadda masu jinin haila fa qala sai tace alaysa tashhadu arafata a mai jinin haila ba mun karanta hadisin baya da Allah sallallahu alaihi wasallam ce su je ba har arafa amma dai ta kiyayi dawafi kun gane sai ce kin manta ma an ce su je har arafa ne to ina ga kuma idi ba wuce za ta bukatan maje haji ya mene a a ya arafa ne saboda arafa ita ce hajji shi yasa na tambaye ku wannan ba arafa ba ba ba sallah ba eh bukatan maje haji ya arafa ana yin arafa ba ka kawai ba ka yi hajji ba ka nemi ladar kaura Allah kun fahimci magana yawwa to amma kai arafa da kai to an yi hajji da kai Allah ka sa a yi na bana da ni da ku gaba ɗayan mu jama'a mun kai wannan hadisin mu tsaya ko a cikin hadisin mun fahimci cewa lallai mace tana fita sallan idi tare da musulmai kuma tana halartar alkhairi ko da ko tana cikin haila ne fitan mace sallan idi abin karfafa ne a cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka bai kamata a sakaci da shi ba ana karfafan mace su je idi in Allah ya baka wadata karka je ka cika su da aiki a kurarren lokaci ka ba su abin da za su yi aikin gida tun da wuri ni shawaran da nake ba mata na sha gaya muku sanda muka karanta waja'atul ashr kwanaki goma zulhijja nan da suka zo kwanaki masu daraja na zulhijja kuma gashi ana layya kawai ran sallah ki abinci mai sauki ko ranan idi kawai ki abinci mai sauki wanda nan da nan zaki gama wanda ba za a tagayyara ba shikenan kowa ya tabi dirin shi washe garin kin so ki gwangwaje duk abin da zaki gwangwaje amma kar a hana ki zuwa zuwa idi duk abin da zai hana ki zuwa idi ba alkhairi bane su fa irin waɗannan tarurrukan juma'a idi da kuke gani ko an yi su ne saboda in kana da zunubai ka samu daman da za a zabge maka su in kuma baka da su ka samu daman da za a ƙara daga darajarka to shi za ba a so kai sakaci da ko ɗaya daga cikin su rashin mallakan mace ga mayafi da za ta rufe jikinta a yayin fita yana zama uzuri ga macen da ba ta je sallan idi ba amma so kuma yar uwarta ta ne ku taimaka mata kar ki jira sai an roƙe ki da kin ga alama kawai ki taimaka haka sabai suke su talakawan la yasaluna nasa ilhafa duk bala'in talauci ba su roƙe ka to da Allah ya sa haka ne sirransu sai da yasa haka ne suke sai kwadaitar a ciyar fisiri wal alimi an faɗaitar da mace akan ta ba da kulawa ga 'yar uwanta wurin aikata aikan alkhairi ta hanyar aro ko ba za ki ba ta kyauta ba a ramata ta samu ita ba ke kuma an baki aro ki ji tsoron Allah ki maida tunda ba naki bane wanda ya baka aro ma ya taimake ka ko bashi ne fa ka samu wanda zai baka wallahi kana da masoyi a banka bashi yanzu akwai mutumin da bai da lafiya bai da magani kuma bai da inda zai samu ko bashin da zai sha magani ne balle ya warke je nemo kuɗin ya biya ni wallahi ina kirga bashi kaɗai da zan nema in samu ina kirga shi rahama a rayuwata saboda akwai mutane da yawa ma da ba su da wannan dama ba su da shi to Allah ka fitar da mu daga dukkan kunci akwai darussa da yawa kashin wannan hadisin amma dai na ga mu takaita akan shi na nawa muka tashi a wancan karan da takwas ko da bakwai da takwas to ku yakuri mu karanta na gabacin da bai da tsayi mala yace ihrasi ala zakati amwaliki ki kwadaitu matukar kwadaituwa ala zakati amwaliki wurin ganin kina bada zakka a dukiyanki dan Allah yake mai dukiya wanda bata da shi Allah ya bata wanda take da shi Allah ya kara ma abin da take da shi albarka ihrisi ala zakati amwaliki ki kwadaitu wurin bayar da zakkan dukiyar da Allah ya baki wa tathiriha da kuma tsarkake dukiyar ta hanyar sadaka an ummu salama an karbo daga ummu salama Allah ya kare da a gari ta tace qala qala take cewa kuntu albasu awdahan min zahabin na kasance ina sa kayan ado na mata min zahabin na zinariya tace ina da gwalagwalai da nake ado da su fa qultu sai na tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam nace da shi ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akanzun huwa shin wannan kanzi abin taskacewa ne wanda ba a mishi zakka faƙari sanin sulasun ce da ita ma balaga an tu'adda zakatuhu duk abin da kika mallaka kika san adadin kiman shi ya kai a yi masa zakka fa zuki to ki tabbatar kin fitar da zakkansa fa laisa bi kanzin wannan ba kanzi bane ba abin tarawa ije bane ki fidda ki bayar to mata kunji Allah ya ba ku wanda za ku yi zartar ai zartar ma rahama ne ko da yawan mutane suna mutuwa amma ba su cika rukunan imanin musuluncinsu na ƙarshe na zakka ba dama su biyun nan suke da nauyi aikin haji da zakka ko ce sa da Allah ya faɗa ma sai ce manista ta ilaihi sabila wanda ya samu iko Allah ya sa ku samu iko a cikin hadisi mun fahimci alassun yin adon mace mace ta yi ado da zinare da azurfa ya halasta tun daga shi ta ce wa manzo Allah sallallahu ina da kayan ado sai ce kai kai kai har kika tara duniya haka kike kuma ado da ita ga gari ba kuɗi ga wasu ba su da tufafin zuwa idi sai bai ce mata haka ba ko sai ce mata a ki yi mishi zakka inda kina da shi ki fidda mai da zakka to sai nuna ya halasta dan da laifi ne da ya hana ta da ya ga labulai mai hoto a jikin ɗakin na na sha mai yayya gashi yayya gashi yayi ko amma da ya ganta tana dokin ka tana wasannin ta me sai ya taimake ta akai wannan ya halasta wancan laifi ne duk yanda yake son ta bai ana taka mata burki akan laifi ba to ballantana wata wanda ba ita ba misali abu na ƙarshe shine ba a ba da zakkan zinariya sai idan ya kai haddi ko mace na da gwal sai ta auna ta ji ya kai ba kawai kina da gwal shikenan dole ki mishi zakka ba kun fahimci magana sai kudin shi ya kai sannan kuma in ya kai din mafa sai ya shekara ba kawai daga yau kin mallaki gwal din da ya isa zakka ba sai kuma ki ce to yau an ce na kai zakka don haka bari mu cire kaza mu fidda zakka a'a sai kin ajiye shi sai ya kai shekara mai zuwa irin wannan lokaci ina fata an fahimci haka eh to Allah ya taimake mu na ganin mun samu guda goma insha Allah mun dan rage ko Allah ya taimake mu sanarwa dai ya bada cewa za a bude makarantu da na je sanarwa a tun wancan satin gaskiya da Alfaruk muka hadu to amma dai za mu ƙara satin da mun yi alƙawari insha Allah ta'ala shikenan Allah kai mu goban Allah da zamu zo da wuri kuma za mu kokari mu ga mun fara akan lokaci abinda muka faɗa zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah wanda kan saki ya fe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh